الحمد لله ولي الصالحين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبارك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم العرباء 22 ga watan Sha'ban shekara ta 2444 bayan jira annabi alaihi salatu wasalam daga makka zuwa madina wanda ya daidai da sha biyar ga watan uku shekara ta dubu biyu da ashirin da uku miladiya don ba manta ba mun tsaya a darasi na ɗari da arba'in da bakwai za mu tashi darasi na ɗari da arba'in da takwas shafi na ɗari shida da takwas a babin ko littafin kitabul kaza inda za mu tashi inda mala yake cewa wa ya harumu alaihi alhukumu wa huwa gabbar ana magana akan alƙalin ko jagoranci ko hukunci to shi ne yake abin da yake kan jagora wanda yake alƙali ko shugaba haramun ne hukunci wa huwa gabban alhali yana fushi lokacin da alkali ya fushi ba a bari ya hukunci ta haka ko daga gida zai fito matan su sabata man rai to ranar ya daga in ya fito kawai ke sai ya zo ya daga shi ne za ku ji wani lokacin kawai an ce muku an daga ba ku san me ya faru ba me bi a hanya ya to suka samu hayaniya ma da wani wani ya buga a motarsa to in ya zo ba ya sa'a ba zai huce akan wuta kawai sai a ce an daga kai ba za a gaya ma dalilin dagawar ba kun fahimta ko yawwa to shine sai yace an Abdul Malik bin Umayr an karbo daga Abdul Malik dan Umayr kala samitu Abdul Rahman bin Abi Bakra naji Abdul Rahman dan Abi Bakra kala yace kataba Abu Bakra ta ila ibnihi Abu Bakra ta Nufai bin al-Harith ya rubuta wa ɗansa wasiƙa wa kana bi Sijistan a lokacin yana can ƙasar nan da ake kira Sijistan tan kasashen nan masu sanyi su bangaren su pakistan afghanistan su ne wacan can din nan to shi ne bi allah ta kabiya bai na tsanani wa an ta gazbar jagora ne alkali ne a kan sai aika ba cewa kada ka sake kai hukunci tsakanin mutum biyu alhali kana fushi fa inni sami'tu an-nabiyya sallallahu alaihi wa sallam yaqul yace domin na ji annabi kira da abin da Allah tabbata a gare shi yana cewa la yaqdi anna hakamun bayna ithnaini wa huwa ghadban dan je ya kare kada mai hukunci ya hukunci tsakanin mutum biyu alhali yana cikin fushi qada'ul hakim la yughayyiru min al-haqq shay'a hukuncin alkali ko shugaba baya canjawa tuwo suna kun gane shi ne baya canza gaskiya ga yadda take la yughayyiru min al-haqqi shay'a baya canza gaskiya baya canza komai a cikin gaskiya shine a ce baya canza wa juna ai man qudiya lahu bi haqqi akhihi fala ya'khudhu duk wanda aka yi hukunci da haƙƙin dan uwansa to kada ya karba zaka iya zuwa saboda kafuwan ta iya magana kai ta bayani sai kaga ya dore wa alƙali ya baka gaskiya to kuma abin da ya gani a fili kamar da hadisi ya tabbata shi zai amfani to kai da kasancewa ba haka bane to bala ya akhudhu annabi yace kada ya karba to to shine yake cewa fala ya akhudhu fa inna qada al hakibi la yuhillu haraman domin hukuncin mai hukunci baya halatta haram abin nan haramun ne dan yayi hukunci yanzu ya halatta ba baya nuna cewa ya halatta kai ka san haramun din ne ai shine maganar da yake wala yuharimu halala sannan kuma baya haramta halal kaga bai ba ta kenan ko baya haramta halal ba kuma ya halatta haram eh sai sai an ummi salama radiyallahu ta'ala anha zaujin nabi sallallahu alaihi wasallam an karbo daga ummu salama matar annabi tsira da aminta Allah ya tabbata gare shi أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع خصومة بباب حجرته النبي يجيه وترجمة شين خصومة shine ba wuce ke cewa ana husuma ai husuma ya je wata jima bi babi hujrati a bakin kofar ɗakin sa sai daga cikin ɗakunan sa fa kharaja ilayhi da annabi ya fito gurin waɗannan masu rigima fa qala sai ce inna ma ana basharun da ya fito tambaya me ya faru kowa sai ta wani bayani sai ce amma ba ku saurara ni mutum ne ana basharun ni mutum ne kaga mawaka da zaka ji suna waka suna cewa annabi ba mutum bane duk san cewa kwaba suke yi ba to kace ba mutum bane me Allah ya ce kul inna ma ana basharun mithlukum yuha ilayya ko kaga amma shi ne mai wahayi shine ban manzi kai ne ma wahayi sannan ka sani cewa da halittun Allah ba wanda ya fudan adam domin ɗaya daga cikin dalilan shine da Allah ya tashi aiko annaba ta ya aiko mutane bai aiko aljanu ba kazan kace annaba aljanu ne ai mutun ya kafirta ko za ka ce mala'iku ba mala'iku bane saboda haka mutane ne kuma da an aiko waɗanda ba mutane ba da mutane da suka iya mutu da sun samu dalili cewa ai an aiko wanda ba za su iya kwaikwaya ba an fahimta da kyau yauwa mutum ne amma ya fi kowa shi sa Allah ya ta ba mu misali a suratul furqan isra cewa suna cin wato abinci suna sha suna tafiya kasuwa fa qalu ma li hadha rasuli akul ta'am wa yamshi bil aswaq ai kaga daga cikin wato in cewa zulbasiratin su shine tuhuma su suke cewa annabawan ne Allah ya aiko su amma su rika zuwa kasuwa da muke zuwa Allah zai musu da martani an gane ko yawa to sai yace inna ma ana basharun mithlukum lalle ni mutum ne kwatan kwatin ana basharun kai ni mutum ne wa innahu ya'tini ya'tini al-khasm ku tani cewa rigima tana zuwa gabana ko masu rigima kan domin zai iya zama dangi na masu rigima an gane al-khasim al-khasm yawa sai ce fa da Allah ba'dakum an yakuna ablaga min ba'd takan yu sakin ku ya zanto ya fi iya isar da sako fiye da sakin dan za ga wani Allah ya mabbaiwa ta magana laconic ne in yazo zai ba bayani nan da nan zai isar da sako an gane ku in ka kalli almarhum shaykhun al-muwajjil malam Ja'far Mahmud Adam rahimahullah ai za ga irin baiwar da Allah ya mai kenan Allah ya mai baiwar iya isar da sako a dan kankanin lokaci Kwarai kuwa abin da wani zai zo in je ma awa ɗaya na bayani ma Ja'far zai iya takaice ma ya mun ki a gidan kuma wallahi wancan da ya awa ɗaya ka ga baka gane na ta ba fiye da wannan nan baiwa ce an gane wata rana wata shekara wajen kamar 98 ina ji ban manta ba ai da malam Ibrahim Khalil ya zo yana bayani akan da ya zo tafsiri a Usman bin Affan yana cewa da ya zo an gaba karatu zai bayani yace shi rabon da ya ji da yana cewa bai ga wanda ya iya magana ba da isar da sako irin shehu na 'yan mota a baya sanin da yake amma yanzu ko shakka babu ya san cewa malam Jafar Allah ya masa wannan baiwa cewa na wajen isar da sako cikin kankanin lokaci to baiwa ce za ka ba wai iya ba wai kakala bane duk kakalan ka sai ka zo ka kai yara tsaki ma eh eh to wala wata rana muna tafiya da doktor doktor ba doktor abdulkadir ismail malamin mun dawo na raba kashi wani karatu mun dawo a mota ya ka sako shi a wata tasha da azumi ne yana karatu sai ya shiru sai na ga ya dariya sai ya ce mun kaga in kana so ka ji karatun da an sallama kowa yace da ilimi da matsakaici da jahili yace to karatun ma jabar ke ake kowa za a sallame shi kowa kai ne ilimin akwai abin da za ka zo ka fafuta matsakaici ba haka shi ma wanda yanzu yake koya zai gane kaga wannan baiwa ce in ka kalli annabi musa alaihi salatu wa salam da da annabi annabi harun a ga da bakin da yake wa akhi harun huwa afsahu minni lisanan baiwa ce cewa ga shi ne gaba da shi asali ba kujerar shi ya roka ba alfarma a duniya da ba taɓa yin irin ta wace nan ka roƙa wa ɗan uwanka annabta ba kujerar komishina ko minista ba a'a annabta yarda ta Allah Allah ya ya yarda adu'uti ka subulaka ya Musa haka Allah ya ce duk abin da ka roƙa mun baka saboda haka amma da kansa yazo yace kuma yana cikin ulul azmi min ar-rusul wa idza qadna min an-nabiyina wa minka wa min nuh kaga ai da shi annabi Musa din yawa saboda haka amma duk da haka yace to dan uwana Haruna ya fi ni iya isar da sako ya hoje to wannan bai wani duk yadda zaka je aji ka koyo public speaking ko wallahi sai Allah ya ga dama yawwa za ne ka koyi wani abin da ya ga dama wani yana nan bai shiga aji ba za ga ya fi ka iya isar da sako to wannan shi ne to akwai wanda in ya zo ya fara bayani gaba alƙali to ko shakka babu a bayanan da zaka ji na zahiri to zaka ɗauka ya fi gaskiya kuma da zahiri zaka yi shi ya san ƙarya yake to ya kamata ya tsaya ya dora wa mai gaskiya gaskiyarsa kada ya ji a dau haƙƙin wani abu kamar da annabi yake mana anan ba hasibu annahu sadiqun annabi yace sai in tsammanin shine mai gaskiya saboda bayanin sa a fili fa aqdi lahu bi zalik annabi yace da haka zan hukunci ai da haka zan hukunci da abin da ya fito a fili wa man qadaytu lahu bi haqqi muslimin duk wanda ne ma hukunci da haƙƙin wani musulmi na ɗan wani haƙƙin musulmi na baki fa inna ma hiya qira'atun min Allah to annabi yace sani wani yanki ne na wuta muka ɗauka maka bai wal yakhudha ya rika ya rike wannan ya rike wannan abin da muka baki auli ya tsoro ka ko ya bari saboda haka ya sani da aka bashi an bashi wuta in ya ga dama ya karba in ya ga dama ya banta addawa wal bayyinat to kun ga gaba ta gaba shine ba wuce ke cewa dawa za ku ji an ce an je gurin alƙali sai a ce waye ne dawa wani ne yake dawa akan wa ake dawa akan wani me ƙara shine mai dawa ko yawa me ƙara kenan wal bayyinat da shedu addawa jam'u dawa mala yake jam'i ne na dawa wani ya fil lugha lijiran min al-tinsa shine a lugha at-talabu nema idan kana tuhuman mutum da abu zuwa kai ka nema ba karfin tsiya za ka sa kwata ba shi ne amfanin alƙali zuwa za kai ka nema shi ne atsalam ƙala ta ala Allah ya ce wa lakum fiha ma tad'un ko sai mutuwa su gutsiran wa lakum fiha ma tad'un abin da kuka yi da'awar da kuka nema lallai wato ya tabbata naku ne abin da kai da'awar ta ai tadlubun ai ma tadlubun shine tad'un abin da kuke nema to ya tabbata ga abin da kai da awarsa to za a jingina ba har sai wani ke sun tabbatar da cewa ba naka bane kai da awar a wannan wayar ai ga wasu to shi ke na tafi a haka ka je ka yi da awar taka a gurin alƙali cewa za a wani ya yi da awar ka za ta tafi kai za a jingina ba amma a matsayin da awa wa fi shari'a ma shari'a ko istilahan sai da izafatu linsani a ila nafsihi mutum ya jingina wa kansa istiqaqa shay'in fi yadi ghayri kun ji wani ma'ana technical meaning din kuma gini wato tabbatuwar wani abu yana tabbatar wa kansa wani abu daban fi yadi ghayri da yake a hannun wani shine a shari'a mutum ya zo ya da'awar wani abu da yake a hannun wani ya ce na sani au bi dimmati ko kuma yake karkashin kulawarsa abin already ka gani ka kwaci ko kuma yana hannunka kai da auren ya zo yace na su ne kace a wannan abun ba za ka yi ko kuma a hannunka ka gani kace ba kai da abun nan ba za ka yi to ji da awa ake yi kaga shi za ka ga idan mashin ne yanzu akwai target number to sai kuwa za a ce kawo takardun in duk kuka kawo takarda sai alƙali ya ce a duba wannan target number idan ta yi daidai ta yi tarihi to kaga an ƙara shiga mataki na gaba kenan sai a zo injin nan ba misali in kika yayi daidai to shine za a tafi wajen mataki wata kila a ce a yi rantsuwa ko kuma a kai gurin wa kafiya shi ma gurin wa duk wannan matakan haka za a yi ta gudu ɗaya bayan ɗaya a wa gaya ma kawai sai a raba gida biyu an haka ne kowa zai rika dawo kayan kowa kenan yadda mutanen nan ka je ka tambayi bala ya kuma ka ji ba yadda masu abin fili suke da gidaje in dai wannan ne a kaji ga uku in dai ka tafi akan wannan gida yanzu fili yanzu masu wannan abun masu yawa ciki filin kurukuru zai gani ya ce na zane a ƙyar giwa yawwa to saboda haka sai ya ce to to shi ne ma da yake gaya mana cewa wal mudda'i kun ji to mun ji a shari'a ba nan da'awa amma al mudda'i ba ni da'awa waye shi huwa alladhi yudalibu bil haqqi shi ne wanda yake neman wani haƙƙi haka za mu ce wa idza zakata anil mudalabati turika idan ya shiru ya daina neman wannan haƙƙin nasa to sai a kyala tsara shi za ka tare dadiya ko tsara to baya zuwa shi da ya zo ya kawo ƙara ya biya daina zuwa da an zo zuwa ɗaya biyu ko da alƙali ya ya kori tsara shi ke nan kai mai da'awa to baka baka bin bibiyar abinka sai za a da dawa za a ƙara baka nan to shine shirika bari ku dubo mula wal mudda alai wanda ake ƙara kuma huwa al mutalabu bil haqqi bi wanda ake nema haƙƙi a kansa to sai yake wai za ka kata lamu tirak shi kuma yin shiru ba za ka kyale shi ba eh an kawo shi ya shiru ana dawa akan kai shiru da za a kyale ka alamar cewa abin haka ne yawwa wal bayyinatu na uku am zai je du jam'u bayyina jam'i ne na da yini ko shida wa hiya al alama idan ce wata alama ka shahidi ka bace da wani hauyi da makamancinsa kun ji ce da makamancinsa domin zai iya yiwa wani lokacin ba mutum za a kawo ba wani abu za a rina za a kalla ko kamar yadda wancan ibn al-qayyim ya kawo ya kai karansa akan bayi Allah kuma ya ce wa tajidu da ilahi mai rijaliku shi bai alkali ya kalle shi yace na ji da kai yace babu sai amfani da kalina ka karanta littafin ibn al-qayyim al-askiya yana da kyau ɗalibin ilimi ne ne zai koya ba wayo da dabara al-askiya eh kaga yana magana ma kaifin hankali da kiyayi ma kaifin hankali don littafin yayi abubuwa sosai banda siyasar shari'iyya na Sheikhul Islam to wannan sai ke ba da misali cewa an tambaye shi la yake shi sam ne ba shi ba shi mai kara ka ce yaya yake shi kuma ya bashi babu gina yake babu amma lokacin yake yayi shiru sai yake lokacin da ka bashi bashin ba kowa a gurin yake babu ba komai a gurin yake a gefen da wata bukiya muna zaune a karkashin bukiya muka yi sai alƙali yace to je ka kira mun gida kawai aka yi wata muka kira mun bukiyar kawai ya miƙe ya tafi da ya je da ya ɗan ɗau lokaci bai dawo sai ce kaga har yanzu bai dawo ba ga shi har yanzu bai dawo ba sai shi wanda ake kara ya ce an kai da ya gurin da nisa sai ce to wallahi sai ka biya shi eh cewa ya yadda ya ce wallahi sai ka biya shi tun da ka san gurin da nisa to yawwa an yi to da wanda ya yi amfani kawai ya sa aka biya ba shi kaga ba wani zancen ke tsari na tsari na fito da haka shi ne yake cewa to wahiyar alama ka shahidi wa nahuri wal aslu bi hada asali akan wannan shine hadisi ibn abbas radiyallahu anhu ba anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala annabi yake lauyi wa dan nasu bi da'awahu da za a rika ba wa mutane abinda suka nema ta hanyar da'awar su kawai idda ana su jiba arjani da mutane sun rika da'awar jinanin wasu mazaje wani zai rike wani ya ce wallahi shi kake masa wani kwarai kuwa wa amwalan da dukiya mutum ya kalli kaza na wani kawai ce wallahi na gani wannan filin asalin filin gidan nan namu a zo a kyar rigima walakin na yamina alal mudda'a alaihi kun ji mun gane ai mudda'a mun gane mudda'i sai dai rantsuwa ta tabbata akan wanda aka kawo kara shi zai rantsi وعن عمرو بن سعيد عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم البينة على المدعي النبي يقول وندي قال جيزي قاوي بدا هنا المدعي واليمين على المدعى عليه sannan wanda aka kawo ƙararsa shi zai rantse kai da ka kawo ƙara ba kai ne ga rantsuwa wanda aka kawo ƙararsa shi zai rantsuwa ismu manidda amalai lahu zunubin wanda ya da'awar abin da bai da shi abin da ba nasa bane ana bizar annahu sami a rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya qul annabi yace man da'a ma laysa lahu fa laysa minna duk wanda ya da'awar abin da ba nasa bane baya tare da ba laysa minna din nan kuma malamai sun ta fassara ta ko baya cikin mu mu musulmi baya cikin mu mu ahlus sunna baya cikin mu mu mutanen kirki kowanne aka faɗa ba sai yawa wale tabawa maq'aluhu minan nar ga inda yafi tsauri annabi yace kuma ya tare gurin zaman sa a wuta shi ba sai an nuna wa shi zai nema da kansa ismu man alaba ala yamini fa yaminin fajiratin zunubin wanda ya rantsuwa akan rantsuwa ta ƙarya eh ta ƙarya shine ta fajirci ta ƙarya liyabtada liyabtadi biha malan dan ya yanke dukiya wata dukiya da wannan rantsuwa dan ya yanke wata dukiya an kadin nakira wata dukiya ana abdullahi bin mas'ud kala qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam man halaba ala yamini annabi ya da mutum Allah tabbata gare shi yace duk wanda ya rantsuwa akan wani abin rantsuwa wa huwa fiha bajirat bajirun alhali yana da kiri bi ƙarya akan wannan rantsuwar yabtadi biha malan mulkin muslimi kawai dan ya yanke ya ci dukiyar wani mutum musulmi da wannan rantsuwar laki Allah to zai haɗu da Allah wa huwa alaihi gabban Allah yana fushi da shi alƙali zahiri ya kalla ka rantse shi kenan to ji ka Allah zai fushi da shi wa ra'bi umamatul bayi umamatul harifi shi kuma wannan annahu sami'a rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqul la yaktadi aw rajulun haqqu haqqa mri'in muslimin bi yamini kada wani mutum daban ya yanke haƙƙin wani mutum musulmi da rantsuwarsa ko kuma ba wani mutum musulmi da zai yanke haƙƙin wani mutum musulmi da rantsuwarsa illa harama Allahu alaihi aljanna shine bushin ba sai sai Allah ya haramta masa shiga aljanna wa wajaba lahu an-nar sannan kuma ya wajabta masa shiga wuta fa qala rajulun min al-qawmi sai wani mutum daga cikin mutane ya ce ya rasulullah ya ba kira Allah wa in kana shay'an yasiran ko da wannan abun dan kankani ne mai sauki kale yake wa in kana siwakan min araja annabi yace ko da itatan asuwaki ne na arab shine biki arab tana da yawa available a cikin madina saboda haka ku kamar yana ce ko da da bikiyar darbejiya ko mangoro ko wani abu ta bikiyar da yawa an gane ko to ko ita turuku isbati da'wa hanyoyin da ake tabbatar da'wa hanyoyi wa turuku isbati da'wa hiya hanyoyin tabbatar da da'wa mutum yayi kilemi sune al-iqraru na farko iqrari haka ake cewa da wasu ko yawa wacce me iqrari confession mutum ya tabbatar ya tabbatar da abu wacce halatu da shaida wal yamin da rantsuwa kun da hanyoyi guda uku الإقرار إقرار هو الاعتراف بالحق شيني متين يي إقرابي ده wani haƙƙi wal hukmu bihi wajibun kun ji ko hukunci akan wannan ko wajibi ne tunda yayi iqrabi kuce yazo ce ni ne kaza amma da diga bidiya ce mai yawa idan kana al-muqirru mukallafa amma da sharadi idan wanda ya tabbatar wa kansa laifin baligi ne muktaran kuma abu zazaɗi ba tilasta masa a kai a zaɓin kansa kun ga ga midiya zaɓin kan a annabi ya riƙa bata ko ba amma ta dawo ma'iz ma haka an gane ko yawwa haka wannan baiwa Allah juhaliya ita ma duka sai ce wa qadira zaman da gashi nan ba wa qadira zaman nabi sallallahu alaihi wasallam ma'idan annabi ya je mai ma'iz wal gamidiya da gamidiya wal juhaniya wannan tambaya da kenan wace ce juhaniyan nan wace ce har misali da bayan da muka zuwa bulugul maram a baya wani karatu kuma shi ma sai da na kawo na faɗa cewa adadin mutanen da annabi ya ce har isa sai da na kawo to wal juhaniya da ikrari da wannan mutanen yan kabilar juhan shine wanda awadul juhani da kuka jana faɗa yan dan kabila ne kabila ce wannan awadul juhani ƙari'in nan ko miskin liba maharabi to dan kabila ce ne bi ikrarin da wato tabbatarwar wa qala sallallahu alaihi wasallam wabdu ya ulay annabi alaihi salatu wasallam yace to kai sammako ya kai ulaysu tasgiri ne na anas karamin anas kenan ilam ra'ati hada zuwa ga matar wannan bai ne tara fa tana ijraji barjuma haka jefe ta shikenan a shahadatu mun ji ikrari ko sai shaida تحمل الجهالة في حقوق الآدميين فرض كفاية ɗaukar nauyin shaida a dangane da haƙoƙin ɗan adam fardu kifaya ne ko gane me ake nufi da fardu kifaya ko mulansa a amfaninsa sai fardu kifaya yawa wani idan kama bi ni ba su sadada an da baki in wani ya ya dauke wani zuwa daura aure in wani ya je a gidan kudi ya dauke mu an gane ko yawa kai gawa sai dai kudi kura zan ladan amma wani abu ya taso wani zai iya wakilta wani wanda ki baya ne in za a bata ne gaba ɗaya sai Allah ya kama kowa amma wani suka tafi sun ɗauke wani amma dai kwaɗaitarwar da ake yi ne ladan da za ka samu dan yi suka ma akawuntinka ni kauli ta'ala saboda faɗin Allah wala ya abashu hada'u idza ma du'u kun ji kada shi dusi idan an kira su a gaban ka aka yi abu idan ba a kira ka ba ba dole ba ne gani shi ne abin da muka faɗa farzu ki baya ne wani zai je ai ba ni ji ba sai na je ba da Allah ku je wayan tan ba su shi kenan amma idan kowa ya ji zuwa aka zo ka ce da Allah wani hada gaban ka aka yi abin nan doka ba da jida wala ya abaju a dawo idan ma zo masu ba da jida Allah ya ce kar ki in an kira su in ba a kira ka ba za ka iya zamfewa ka tilali amma in an kira ka lallai ka zo kar ka ki zuwa wa da'uwa fardu aini amma ba in ka sake aka kira ka fadake da kuma dole ne in ba kira ka ba to ka ja amma aka kira ka fada kuma dole ne na'am na'am haka haka mm haka Asirin lawan inna lillahi To kaga yanzu an tsoro kaga gaba daya kafin yi daga sheda an kwantar da to kaga dole mutum ya amsa abin da ba shi ba ka gani daga wannan shi za a baya za ku ji da muka ce da aka ce baligar sai suka ce ne muhtar ko yana mai zafi ta ji yana mai zafi ai kaga Allah ya tsoye ya yi shi ne za ka ji ba hauke na faɗin cewa wata shari'a sai a lahira yanzu ka kai da ka zo ba da shida ai ku tsara zuwa ka ce a kai ba gaban ka sai ba da ya ga ana kwantar da mutane a haka suna zuwa ka kwantar da su eh Allah ya tsoye Allah ya kiyaye mu to wannan shi ne to sai sai a wajibu alaka yayi da qaulul haqqi wajibi ne bai ba da shaida ba faɗi gaskiya walau ala nafsihi ko akan kansa ne ai ga hadisi ya bulu bil bara kulli al haqqa walau ala nafsika annabi yace kulli al haqqa walau kana murra ka faɗi gaskiya ko akan kanka ne dan ka faɗi ta duk tsakin da shine da kauli ta'ala ya ayu allazina amanu saboda faɗa Allah da yace ya wanda suka ba da gaskiya da Allah kunu qawwamina ku kasance tsayayyu bil qisti wa da'alin shuhada lillah kuna ba da shaida dan Allah walau ala anfusikum ko da ku ta shafa aw li walidaini ko iyaye umma ya hakuri gaskiya ke ce wani da gaskiya ka ko to ran da akai dai dan nan Allah ya tsire ba to shi kuma Allah dai ya ce to aba abubuwan da wasu ba sa fahimta kenan Allah ya tsire ba sai kuma Allah ya ce to a ai yana tsinuwa ne akan abin da kike da gaskiya ki ba akan abin da baki da gaskiya ba an fahimta da kyau ko yawwa domin ya ce walau ala anfusikum aw liwalidayhi ko iyaye wal aqrabin da kuma ƴan uwa na jini to amma da gaskiya akan ƴan uwa wannan dara akan iyaye wannan dara wasu ƴan uwa min babi aulan kenan iya kun ganiyar idan sun kasance mawadata aw bakiran ko kuma wato mabukata masu talauci wallahu aula bihima an gane ko wato lalle Allah madaukakin sarki shi ya fujjan cancanta bi ma da su bi su bi misali ne za ka kawo wannan kar ka rika jin cewa saboda wanda za ka bada ji da rakan masu kuɗi ne ko fahimta ko kuma talakawa in kuɗin kuɗin ya sa kai wani bebo rashin kuɗin ya sa kai wani abu daban to Allah ya ce sallahu aula ne ma kai qur'ani dadi ne Allah duk babu da yake da su ka sani cewa in yakun ganiyar au bakiran wanda zaka bayar da da akan zan mai kuɗi ne ko talaka duk Allah ga bai gire yawa to shine wala tattabi'ul hawa sai Allah ya ce kar ku bi san zuciya an ta'adilu ku yin adalci wa in jalwun kuka wato kuka juyar da wuya shine lankwasar da wuya auto aridu ko kuka kauda kai wajen ba da gaskiya ba inna Allah kana bi wa ta'maluna kabira lalle Allah ba da hukuncin sarki ne ba da labari ne bi ma ta'maluna dangane da abin da kuke aikata wasu kuma suka ce khadiran ai gwani ne daga al-khibra zaka ji an ce wani yana da khibra akan kaza yana gogewa an gani to da haka sai wani ce tunda ba cin karo gwani ne mai ba da labari dangane da abin da kuke aikata shi ke ran kawo ta wa yaru wa ne ka hada rigai da ilimi amma ba haramun ne mutum ya ba da jira ba da da ilimi ba in kauli ta ala saboda fada Allah illa man da bil haqqi Allah ya ji wanda ya bada ya ce da da gaskiya wa hum ya'lamuna al hadithuna gani wa shahadatu zuri da ke da ƙarya shine ba wuce ke cewa ke da zur eh min akbaril kabair suna cikin manyan manyan zulubai ya hadisi abi bakra saboda hadisin lubai ibn al harith qala qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala unabiyukum bi akbaril kabair kin ba na ba ku labarin mafi girman zulubai ba kulna bala ya rasulullah sai muka ce ba biya ba ikin Allah kana sai ya alai shiraku billah tarayya ga Allah tarayya da Allah ka hada Allah da wani wa uqul walidaini shine saba iyaye shine musguna musu yin abin da ba sa so shine uqul walidaini kai za ga wani yanzu abin da ba ta so kawai shine wannan yawon da kai abin da ba ta so shaye-shayen da kake yi ko fahimta da ke ko zai zo za ganci haka za ka yi da fili ka san tun fi kowa da ya har dabbobi bi suke misali to saboda haka sai aka ce to wannan abin da ba ta so kawai shi ne ba wai ta yadda ba ka da abin da ta sa ka kana yi amma ba ta so ka rika jaye jaye to ka sani cewa ko da za ta aike ka kai sauri ka je ka dawo kana mundura mata ba domin abin da kake ba ta jin daɗin sa kun fahimta da kyau ko yawwa dan za ga wani yana cewa ai kaza kaza ya dauka a ba wata uwa da za ta ga danta a wata hanya mara kyau ta ji daɗi to yanzu jin daɗin shi ne mutunawa kar ka dauka dan ba ka zuwa kai za ka je kai uwa da ka kawo wani abu gida kai kaza ka dauka duk a ba ka cikin masu bigiyayi masu bigiyayi shine wanda suke yin abin da za su yi alfahari da kai su nuna wani ka san dai ba za ta dau dan sai yanzu a yadda kake ba za ta dauko ka tare da shi ga dan ranar alfahari da shi a wannan yanayin ba ko za ta alfahari da kai a haka to a yanayin da za ta alfahari da kai shine ba yanayin da za a ce kana mutuna wa iyaye ba yanayin da za ta yi farin ciki da kai sai dai idan san ba kan da ya zama haka dai to wannan daban kamar wanda kaga da ya tashi za a kashe shi sai da Allah yana da nema alfarma a magabata nema alfarma a kira uwarsa zai mata zai gaya mata wani abu aka ce an yadda sai da ta zo an daddaure shi sai alƙali ya ce a sassauta shi a kyale da ta zo ya rungume ta ta rungume yana kuka to sai suke tunda laraba ne suna irin abin nan na sumba eh ta fito da harshenta zai sumbace ta sai ya gasa harshen da ya gasa bai saka ba sai da ya kulai jini ya rika tsattuwa mutane ana babaki an tuka sai ce da wannan hajjiyar na ta kai da dabaro tun ina karamar sata kullum na zo sai ta ce ta gode Allah ya sa mu haka sai da zama kafir kuma dan bai shine yanzu ga sanadiyya hajjin da inda ya kawo ni to kaga ba irin wannan ba yawa to shine ta jefa shi a wani yanayi mara kyau to shine hukukul walidai mudula wa iyaye saba wa iyaye wa kana muttaqiyan annabi yana ka jingide majalisa ya zauna wa kana yace ala ku saurara wa qaulul zuri da zantan ƙarya wa shahadatu zuri da ke da ƙarya wa ma zala yukarriruha bi guje bi yana maimaita magana hatta kunna lai da wuta kana a sai yadda muka ce ina ma annabi ya ciwo ina ma saboda yana ta cewa wa shahadatu zuri wa qaulul zuri ala wa shahadatu zuri wa qaulul zuri man tuqbalu shahadatu waye za ka rubuce da zato wala yuqbalu shahadatu illa min illa min al shahadatu illa min al muslimi al bali ba karban shaida an ba ko wala tuqbalu shahadatu illa min al muslimi al bali ba karban shaida an ba daga musulmi baligi ba al aqil mai hankali al adil adali kuma wala tuqbalu shahadatu al kafiri walau ala mithlihi eh ba za ka bi ke da kafiri ko da akan kwatan kwatin sa ne me yake nufi da wannan ko da kafiri ne dan uwansa ne karar an gane ko li kauli da ala wa akidu da wai adlin minkum Allah ya ce ku shaidar da wato da wai adlin ma abota adalci minkum daga cikin ku sai ma ne ce wa kauli min man ta da wannan min shuhada da badan Allah cewa wanda wanda kuka yarda da su cikin kimi masu ba da jira wal kafiru laysa bi adli shi fa kafiri ba adali bane duk iya maganar wala magrin kuma ba abun yanga bane baya cikin min man ta zauna wala huwa minna kuma baya cikin mu ko yana cikin mu ba shi ne da wai adalin minkum ko laysa minkum wala tukbar jahadatu sabi ba ka gaske da yaro li kauli ta'ala saboda fadin Allah wa tajidu jahidaini min rijalikum ku kafa shaidu mutum biyu daga cikin mazajen ku wa sabiyu laysa min rijalina karamin yaro baya cikin mazajen mu kuwa baya wala tukbar jahadatul ma'tuhi ba karbar shaida wanda yake cikin tsananin rashin lafiya shine ma'tuhu ma'tuhi an gane ko tsananin rashin lafiya wani majnun da wanda yake da tabin ka wani awi ba wani rashin lafiya da rashin lafiya ba san ba za ku ji ma ne ba kawai sai kawo sunan wasu a irin da sai a ce wani ne kama shi ba ana yi ba a ce wani ma ne ya kama shi alhali tsawon wahalar ciwo ne yawwa to shi za ka ce ba za ka ɗauke da zama in ana wannan su za ka yi ɗaukar hukunci a kan mutane to an yi ne shi ma ta kansa yake zama tsabar wahala to a nan zai ta kama sunayen mutane an fahimta da kyau ko yawwa to daidai wani hawi ma da makamancin su li'an na kaulahum ala anfusihim la yuqbal kaji ba domin magana akan kansu ma ba a karbar ta wallantana akan wani fa ala ghairihim aula akan wasu su kuma shi ya wuce janda kana karba inda akan kansu ba a karba ba ma wala tuqbal jahalatul fasiki ba za ka bishi da fasiki ba wai fasiki al kharij al sa'a mun ja ba da wannan misalin typical example na al fisku shine cewa bangwale yanzu ka dauko wanda ya nuna kai ta mulmula shi kai ta mulmulawa in ya gaji za ka kwallon ya yi fit to shi ake kira albitku alkhuruj an da'a fita daga yi wa Allah biyayya shine fasikan an gane ku to shine yace to ya yi wannan dina mun da kun fasikun bi na bai duk lokacin da ka zo da labari a lokacin zuwa ka ba ciki har sai ya tabbata gaskiya ne ko malam waye kai kuwa sai ya tabbata gaskiya ne domin aya akan zari wata sauka ka ga kafi ne yawwa to shi ne yake cewa to ba za ka rushe da fasiki ba ni kauli da ala wa ashiri wa ashiru da wai adilin minkum kafa ke biyu na mutum biyu ma abota adalci daga cikin ku wa ni kauli sallallahu alaihi wasallam la tajuzu shahadatu kha'in annabi yace baya halatta a karbi da ha'ini maha'inci wala qa'ilatin ko maha'inci wala zani ko mazinaci wala zaniyatin ko mazinaciya wala zikimri ko wanda ya kullaci wani eh zikimri na la'aqi wanda yake da kulli akan dan uwansa dama tan ba sa ga mutu eh ya kullace shi dona wato ba za kira wani gida ba kai ma ka san in yazo to zai fara abin da yake san ransa shine al-gamra gamra ko gimru nisabu shahada wato raban ko ka ce ka saka sai ko rabo wato na shaidar alhuququ darban haƙoƙi kashi biyu ne haƙƙun lahi ta'ala wa haƙƙul adami akwai haƙƙin Allah akwai haƙƙin dan adam ba amma huququl adamiyyin haƙoƙin dan adam ba talatatu adrubin sun ka gida uku darbun ka san da la yuqbalu fihi illa jahidani ba a karba ko ta irin shi da an baki duk guda biyu ba zakara ne kuma maza wa huwa ma la yusadu minhu al-mal shine wanda wato abin da ba a nufa dukiya a kansa ba kun gani wa yadaliu alaihi rijalu wato sannan mazaje ne suke tsinkaye a kai suke tsinkaye a kan abu sai ce ka zawaji wa talal kamar aure da saki wannan ya shafi maza ne ai ko to shine ya tsare wa alaihi rijal maza ne suke tsin kai a kai ba mata ba harkar maza ne na farko kenan na biyu qala ta'ala Allah yace gai fa idza balagna ajalahunna fa amsikuhunna bi ma'rufin da zara ajalin siyasika to ku rike su bi ma'rufin dai da shari'a din aw bari ko hunna bi ma'ruf ko ku rabu da su yadda shari'a ta ce wa ake biyu da wai adalin minku ku kafa shaidu ma'abota adalci daga cikin ku in za a yi saki ka'ida shi ne a kafa shaidu biyu amma za ku gaba a yi dan da ya saki da ba kowa shi za a ce ta samu matsala an gane ku yawwa to ta bu adalai guda biyu daga cikin ku wa qala annabi sallallahu alaihi wasallam la nikaha illa bi waliyyin annabi yace ba aure in ba da waliyi ba mutan kenan ko shi namiji wakili ne in ya ga dama zai sa babban rigar sai je karo a wurinka ya sa bakin gilas da kwalli ko dan za da zake zana bai da kunya haka alhali kuma ba ba ba rashin gaskiya yi ba to dai al'ada ta nuna cewa kabila dan wasu zai zuba da cewa wai da dangi daga nan za a ba cewa wannan da irin mutum shi ba shi da dangi yawa wata yi da ya adilin da ke du adalai guda biyu shi ma adali mun faɗa a baya cewa ba yana nufin wanda bai taɓa ƙarya ba ko wanda bai taɓa zunubi ba wanda alkhairin da ya rinja yake kira adali fafil aya ya zo a aya wal hadith da hadisi warada zikru shuhudi bi lafzi tazkir ka gani an ambaci wato an ambaci an bujiro da ambatan keju da lafazin at-tazkir tunasarwa ko a cikin suratu cikin suratu bakara ai za ku ga wato cewa kai idan wannan ya manta sai wannan ya tuna da shi kun fahimta da ke ko shi ta hanyar tunatarwa duk tafsiri shi ne wannan ya tuna wannan ko kuma ta hanyar wa'azi wa'azi ya ce muku cewa ku yi hakan bayan an kun yi hakan kuma ɗaya zai tunatar da wani a cikin shaidan wa zarbin yuqbalu fi shahidani kaso na biyu shine kuma wato kasan da za a karbi shaidu guda biyu auratin ko namiji daya wa murata da mata biyu da mata biyu an gane ko au shahidu ko kuma shaida ɗaya wa yaminul mudda'i da rantsuwar wa mai kara ko wanda ake kara mai kara ba al-mudda'a alayhi ba nan da yayi ko aw jahilin ko shaida dai wa yaminul mudda'i wannan kuma kun gana magana ne akan wani kaso waɗanda zarbin ya kuma rufin jahilan za mu ji zuwa yi ففي الآية والحديث ورد ذكر الشهود بلفظ التذكير ديديني دي. cewa an kawo shi da lafazin at-tazkir mazajalla jamul muzakkar salim kun fahimta da kyau ko anya ba hanya tunatarwa at-tazkir tazkir din ana nufin zakaran an azkur maza kawai ba mata amma a wannan yi kuma bi jahilani za a karbi wato shaidu guda biyu amma rajulun wa mar'atani haka yake wayancan maza ne zalla nan kuma za a iya karban namiji da mata biyu matan nan guda biyu a maimakon wa namiji daya wa yaminul mudda'i da kuma rantsuwar almudda'i wanda yayi karar shi da almudda'i almudda'a alai wanda aka yi kara ko wa huwa ma kana alqasd minhu almal mal yace huwa ma kana alqasd minhu almal shine abin da ya kasance an da fati dukiya akan sa kawai shi wannan a wannan shedar ta dukiya dalla to za a iya hada wayannan shedin guda biyu kalbai kamar ciniki wal ijarati da ba da haya warani shine ko aikin kwadago al-ijara aikin kwadago warani da da yake kiran zama jingina an gane ko wala wi zalika da maka wannan haka qala ta'ala Allah yake wa tashidu shahidaini min rijalikum ko kafa shidu guda biyu daga cikin mazajen fa in lam yakuna rajulaini idan har ba su kasance mazaje biyu ba ba rajulun da zamu namiji daya wa imra'atani da mata biyu liman tawzawna min ash-shuhada daga cikin waɗanda kuka yi da su cikin shirin an tabilla hidahuma kun ga abin da ya jani nan da cewa idan ɗaya su ta manta a tazakira hidahuma al'ukura an gane ko sai ɗaya daga ciki sai ta tuna wa ɗaya shi ne a tazkir da amma can guda a tazkir maza kawai ake nufi ba ta zakira hidahuma al'ukura sai ɗaya ta tuna wa ɗaya in sun manta wani bin abbasin anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ababil yamini ma'a shahid Abdullahi da Abbas ya ce annabi da yawa da abin da Allah tabbata gare shi yayi hukunci bil yamini da rantsuwa da jeda daya. ba shi da ke dubu da biyu amma yana da ɗaya sai annabi ya ce to za ka rantse ya ce yi ce to rantse ya rantse wannan rantsuwar sai ta zama a makofin mai ɗaya shi da yawwa na uku wa garbin yi kuma da biyu rajulan kasan da ake karɓar mutum biyu aure jinin ko kuma wato mutum ɗaya wa mata ne da mata biyu au arba'u niswatin ko kuma mata hudu zalla duka anan kun ga a can gurin ba sai a kawo mata duka ba ya kamata ku bambance inda haka da za ku ce me bambancin da da nabi da bambanci shi zan je ne mata biyu kawai namiji ɗaya amma anan matan za a iya kawo jam'ul mu'annasi salih wa huwa ma la yadri alayhi rijalu galiban shine abin da maza ba ta iya din kai akan da mafi yawanci kamar yadda na farko aka ce ba mata ji ma maza ne ke istilahi a kai to shi ma na karshen nan galibin da mata ne zalla ke istilahi a kai kaza za kamar shayarwa ina ruwan namiji da shayarwa ba ruwan sa da ita wani ya dace da haihuwa wa uyubin nisa da aibun mata a dakiliya na ciki internet na aibun mata na koyi an gane ko wa ma hukukun lahi ta'ala kaga idan tana da wata matsala ta abin da ya shafi matancin da dawaye kai ba za ka sani ko mamanta wata da aka aura aka ji sai da ya auro ta kawai yanzu sai ga mamanta guda ɗaya kaga wannan aibu ne koyayyen aibu gaba ɗaya da take fitowa kawai ciko take a ce guda ɗaya ne can kar ka ɗauka kuma ko motsewa ya babu kwata-kwata kaga wannan aibu ne wanda yake na koyi mata yan wanda za su iya sani kai ba za ka san wannan ba wa ma hukukun lahi ta'ala amma hakokin Allah ko ba la ta kubal fi ta ba a karɓar shaidan mata a kai da kaulin zuri saboda faɗin imamu zuri la yudladu fi haqqin fi shay'in min al-hudud illa bi shahadati rajulayn ba a yin bulala akan wani abu daga hakko haddodi haddi in dai haddi ne ba a karba sai da shaidar mazaje guda biyu da abin da za a haddi a kansa kan karbi shaidan mata wai ya ala talatati al-azrubi shi ma ya kasu gida uku na farko zarbun la yuqbal fi aqall min arba'a akwai kasan da ba a karban shaidu kasa da mutum hudu wa huwa zina ne zina قال تعالى الله يجي والذين يرمون المحصنات ما تجيبهم كتنغغون mata ثم لم يأتوا بأربعة شهداء sannan ba su zo da ke dubu da hudu ba fajiri duhun samani na jalla sai mutu bulala tamanin na biyu wa za ku yi kuma da biyu tunani wa huwa maki wa zina kasan da ake karɓar shaidan mutum biyu shi ne abin da yake ba zina ba minan hududi na daga hadoji da kaulin zuhuri a sabin saboda maganar imamu zuhuri da ta gabata a baya na uku wa za ku yi kuma da biyu wa izin kasan da ake karɓar shi da mutum ɗaya wa huwa hilalu ramadan shine wata ramadan da muka biya jiya ana karɓar shi da mutum ɗaya na ƙarshe a yamin rantsuwa idza ajaza mudda'i idan wanda ya ƙara ya gaza ya kaza an takdimi bayyana wajen gabatar da shida wa ankara mudda'a alayhi wanda aka ƙara sa kuma yin inkari walaysa lil mudda'i illa yaminul mudda'a alayhi to ba abinda za a tabbatar wa da mai kara shi ne kawai wanda ake karar sai ya rantsuwa da kauli sallallahu alaihi wasallam saboda annabi ya ce albayyinatu alal mudda'i shaida tana kan wanda yayi kara wa yaminu alal mudda'a alaihi rantsuwa tana kan wanda aka yi kara wa anil ashab bin qais al kindi kala kanat bayni wa bayna rajulin khusuma ashab bin qais yace wata rana an samu sabani tsakanina da wani mutum bibi irin akan wata rijiya wakta samna ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallam mun bi wannan hadisin sanda muna karkashin surat ali imran wata shekaru a baya sai muka kai kara gurin annabi alaihi salatu wasallam fa qala rasulullah sai annabi alaihi salatu wasallam yace jahidaka aw yaminu ko dai ka kace dinka ko kuma shi ya rantsuwa kulti sai nace innahu idan yahliku ai kuma haka ne ya rasulullah rantsuwa ce wala yubali ba abin da ya dame shi in da aka ce ba ya rantsuwa kawai ya rantse ya rantsuwa zai ina na danki rantsewa zai wa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya annabi yace man halaba ala yamini duk wanda ya rantsuwa akan wani abu rantsuwa ya tahiqu bi amala wanda yake tabbatar da dukiyar wani akan ƙarya wa huwa fiya bajin wa halalin ƙarya yake akai da Allah zai hadu da Allah wa huwa alaihi gazban Allah yana mai fushi da shi fa anzala Allahu tasdiqa zalik sai Allah ya saukar da aya yana mai tabbatar da yana mai gaskata haka ثم قرأ هذه الآية قال سي واتو النبي كرنت وانا آية إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا lallai waɗanda yake suke musanyawa an gane ko bi adin layi dangane da alkawarin Allah wa imani da rantsoyinsu samanan kalila saboda wani dan lada kankani mutum zai je rantsi akan kariya an gane ko ulaika irin wayannan mutanen masu rantsuwa akan kariya a kotu ko a wajen kotu don tabbatar da haƙƙin wani na ƙarya to ulaika irin waɗannan la kalaka lahum fil akhirah ba su da wani rabo ai la nasiba lahum fil akhirah ba za su samu wani rabo a lahira ba wala yukallimuhum Allah kuma Allah ba zai magana da su ba wala yanzuru ilayhim Allah ba zai kalle su ba da aka ce wujuhun yawma idin nazira ila rabbiha nazira yawmal qiyamati rana al qiyama wala yuzakkihim kuma Allah ba zai tsarkake su ba walau ma azabun alim azaba ne radadi ta tabbata kan to iya wannan narkon ya isa kawai to wannan shi kamar yadda muka faɗa kun ga wani yi mukammala ba gaskiya mun hakura sai bayan sallah saboda rana ya je ana yi gobe azumi ke ai san da nake ta magana na dauka azumin da saura aje already ya riga ya mutu to za mu tsaya anan abubuwan da muka faɗa daidai mun shi ma ya mutu hutu yau insha Allah gaba ɗaya kenan mun rufe karatu dukan mu sai bayan sallah abubuwan da muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladansa wanda muka yi kuskure Allah ya bi mana na ai ba zai yi ba ya ba wannan karatun ba zai yi karatu ɗaya ba ai ba zai yi ba ka gani dole sai an yi nan wannan sai an makaratu uku ba eh da ji za na ga akwai kitabun da yake a can ƙarshe abubuwan da muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladansa wannan muka yi kuskure Allah ba ɗaukacin sarki ya yafe mana Allah ka nuna mana gaskiya gaskiya ce ka ba mu ikon banda ka nuna mana ƙarya ƙarya ce ka ba mu ikon guje mata muna roƙo Allah da sunayen ta jawawa da gobin da madaukaka zaɓe ne yake tinkarar mu Allah dai ki sarkarin juwan ka alƙawi wa al'aziz wa alqahar Allah ka ba mu shugabanni na gari duk waɗanda za su zame mana alƙairi ko muna son ko ba ma son Allah ka tabbatar da su muna roƙo Allah da sunayen ta jawawa da gobin da madaukaka waɗanda aka zaɓa kuma Allah ka riko da hannayen muna roƙo Allah da sunayen sa jawawa muna tawakkali da ayoyi da muka biya a wannan littafi da kuma hadisai da muka biya cikin wannan littafi mai albarka a addu'o'in mu Allah ka amsa mana masu neman aiki da sana'a Allah ka tallafa mu muna roƙo Allah da sunayen sa jawawa da tsohon da madaukaka abinda duk ba za mu iya ba Allah ka iya mana Allah ka nuna mana gaskiya gaskiya sai ka ba mu ikon binta Allah ka nuna mana ƙarya ƙarya sai ka ba mu ikon guje mata ababen da ake jin tsoro a wannan rana ta asabar Allah madaukakin sarki ka ije mana shi muna roƙo Allah don sunayen ka kyawawa da kofin ka madaukaka marasa lafiya gida da asibiti Allah ka ba su lafiya mu da muke da lafiya Allah ka inganta lafiyar mu iyayen mu da malaman mu da suka riga mu gidan da suka Allah ka jikan su da gafara idan ta mu dawo Allah ka sa mu ta da kyau da imani muna roƙo Allah da sunayen ka kyawawa matasan mu Allah ka dora su a hanya mu daidaiciya muna roƙo Allah da sunayen ka kyawawa waɗanda suka sa aure a gaba da waɗanda aure ta ko a gaba Allah ka shiga labar muna roƙo Allah da sunayen ka kyawawa da tsubobin da madaukaka Allah ƙara zuba mana asiri duniya da lahira اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين اللهم استجب دعاءنا ودعاء من وفانا بالدعاء اللهم تقبل دعاءنا ودعاء من وفانا بالدعاء ومن وفيناه بدعاء يا رب العالمين اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم أنت أمرتنا بدعائك ووعدتنا بإجابتك فقد دعوناك كما أمرتنا اللهم أجبنا كما وعدتنا اللهم أجبنا كما وعدتنا اللهم أجبنا كما وعدتنا إنك لا تخلف الميعاد وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم امين امين نعم نعم